أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul zumar wanda yau za mu tashi aya ta talatin da shida na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي الانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مبين
Na'am barakallahu fi. Kamar yadda aka ji waɗannan ayoyi ga sunan daga aya ta 36 zuwa ta 40 daidai. Allah tabaraka wa ta'ala kun dai san abin da muke magana akan suran babban ginshikin ta shine wato karantar da tauhidi wanda ta dalilin shi mutum zai samu takawa da kuma imani da takawa wanda idan mutum ya samu waɗannan abu guda biyu to ya samu babban abin da zai rike a matsayin ya kare shi daga shiga wuta da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kenan yana nuna sabanin wannan to fa in mutum bai samu waɗannan ba to alama ce ta cewa shi dan wuta ne shi yasa shi malamin a cikin littafin sa da yayi wanda yake ce ma aljannatu darul abrar wa tariqul muwassala ilaiha yace wato aljanna ita ce gidajen bayin Allah na kirki da kuma hanyar da za a bi a je wurin sai ya ce abubuwa guda biyu idan mutum ya same su ya aikata ya aikata su guda biyu kuma ya kiyaye su to za a damƙa mai makullin aljanna yace na farko shine imani da aiki na kwarai sannan bayan haka nan shirka barinta da kuma barin sabo waɗannan abun guda biyu su ma idan aka kiyaye wannan ijabi wannan salari wannan so ake a aikata a imani a aiki na kwarai waɗannan biyu ba a son su shine shirka da sabon Allah to idan mutum ya kiyaye waɗannan ya aikata waɗannan to yanzu ya cancanci a bashi makulli na aljanna sai dai makulli kuma yana da haƙora haƙoran nan su ne waɗanda za a ce aikace-aikacen da ke ciki a wani wurin sai ya ce abu biyar mutum yake bukata da su ya rike su waɗanda su ne ginshiƙan abin da in an je lahira a kansu za a yi mutum bincike na farko ya ce aƙida na biyu shine ibada ɓangaren ibadoji na uku ɓangaren akhlaku halaye ɗabi'u na hudu shine adabu wa sunanul mustafawiyya sunnonin manzon Allah kwaikwayon shi na biyar shine al-ahkam ko kuma mu'amala waɗannan abun guda biyar su ne abin da in an je lahira kowane sai an duba an samo maki a kai kana da maki a ɓangaren aqida kana da shi a ɓangaren ibadoji nawa ka samu ɓangaren akhlaqu halaye na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya koyar da shi ce aka ce aka yi magana innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan dabi'u masu girma to sai an koyi waɗannan dabi'un sannan kuma adab da dubban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yake yi in zai yi kaza ya yake in zai yi kaza ya yake in zai yi kaza in zai fita gida in zai shiga in zai ci abinci in zai sha dukkan rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam sannan ba haka na mu'amala wani wuri aka ce addinu al-mu'amala addini shine mu'amala wani wuri yace bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq an turo ni ne saboda in cika kyawawan dabi'u wani wurin yace addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na tabaaraka wa ta'ala shi ya tarbiyantar da ni kuma ya kyautata tarbiyata to ya ka jama'a ya kamata mu tunani akan wannan idan yanzu ya kasance a duniya ana da tsarin da sai an bi shi za a ɗauki ɗalibi makaranta a ƙa'ida dai irin ta Najeriya ko su can ƙasashen kowane da irin nasu tsarin amma dai a nan yadda na sani yaro ko yarinya zai shiga university ana buƙatan yana da credit guda biyar ƙaranci ko za a ɗauka NDA za su ce sai yana da credit guda biyar ƙaranci kuma suka ware wasu a ciki aka ce dole ne sai kana da turanci sai kana da lissafi ko ina za su ɗauke ka in ba wannan ko an ma alfarma saboda ka san wani a wurin aka ɗauke ka babu turanci babu lissafi to kana cikin rarrabi fa kana cikin tarabbabi kana ta tunani wata rana ma za ka ga an fito da takarda ana cewa duk wanda fa sai yana da deficiency a wuri kaza musamman waɗannan to su yi ƙoƙari fa su yi maganin deficiency ɗin nan kafin lokaci kaza ana wuri kai banza da su kace ba komi to wata rana in ka ji sunan wanda aka liƙa an kore su in ka je ka diba za ga akwai sunan kaci haka ne ko baka bane to yanzu shi dan adam zai iya nashi tsarin ya tsara wata ka'ida kuma sannan mutane su bi ko ƙarya mutum yake so ya maka idan ya ce zai taimaki ɗanka ko ɗiyarka ya mai aiki ko ya bashi aiki ko ya bashi makaranta ana kawo mai takardar nan ya diddi ba ya ga ba turanci ba lissafi zai ce a sha ai matsalan an sai dai in bashi kuɗi ya sake wayek saboda me yace ba turanci ba lissafi ba za su daukai ba ko sun daukai ma matsala ne haka ne amma yau ku kalli wannan ita ne shine tsarin da aka ce mutum lallai fa sai kana da maki a cikin nan wurin sai an je lahira sai an duba waɗannan abun karanci biyar din nan a bincika a ga maki nawa ne ko ina mutum ya samu shi za a hada a taking average a diba a ga din an an samun duka gaba ɗaya nawa ka samu a ciki a fitar da scores ɗinka ce to yanzu za ka tsallaka ko ba za ka tsallaka ba tare da rahama ta Allah da falalarsa kenan wannan abin da za a gwada ne li tamayyaz baina salih wa salih wannan shine dan criteria wanda za a kalla saboda ana so a bambance waye yayi biyayya wane ne na banza ina ka tantance wannan tsakanin wanda ya biyayya da wanda bai yi ba to akan nan ne za a dauko wani irin falala da rahama Allah a zuba ma mutum shi zai sa ya samu aljanna in ba haka ba ita aljanna ba a samun ta sabo ba aikin da mutum zai yi ya ce dalilin wannan aikin ya cancanci gidan nan babu shi to amma an bambance yanzu da na kirki da na banza to wannan kirkin da aka samo na mutum to akan shi ne Allah zai zuba falalar shi a kai da rahamansa sai a ce to yanzu an bambance kai wuce wannan kuma ya tafi wuta to sai zama babu ba kan me za a dora ya fito ko so da haka yana da gayatu ahammiya mutum ya lura da waɗannan abubuwan kuma kullum mutum ya ta tunani a rayuwarsa yana ganin shin ya samo wani abu daga cikin waɗannan biyar biyar ɗin nan kuma shi ya fitar da su ne cikin wani da ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya man hanyar da zan tsira ita kaɗai ce hanyar da zan tsira a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ce ka ce kai imani da Allah thumma istaqim yace kai imani thumma istaqim to istiqaman nan da aka ce thumma istaqim ba yadda za a yi ka samu wani istiqaman da ka tsayu daidai da wasu abin da za a ce a kansu kake bincike sai waɗannan abin biyar sun samu su ne sun mastaƙin ɗin a kansu ne sun mastaƙin ya ɗan fito ko sau da aka shi yasa yana da gayatu ahammiya kullum mutum mai hankali ya rika tsayawa yana tunanin abubuwan nan muna maimaita maganar nan mirara wa tikrarin imamu shafi'i shi fa yayi magana ko yau sai da muka maimaita maganar nan a karatun mata cewa mutum mai hankali to zai rika tsayawa yana tunanin abubuwa guda biyar kullum kana tunanin abubuwan nan guda biyar kuma su ne za ka sa a gabanka nisba a yunina musanya su a gaban idanu kamar irin abun nan da ake ajiye a ofis a sa wani abu a rubutu a sa a ce kakkamanta ko ka rubuta jikin teburinka ko ka liƙa jikin bango ko a liƙa wani wuri na kakkamanta shin an ce mutum ya sa abu nisba a yinaihi shine abun da za ka sa shi a wurin da baka mantuwa baka mancewa ya ce tashin farko ka yi ƙoƙari kaga ka nemi duk yadda za a yi kai sa Allah ya yarda da kai kafin ku haɗu kakka bari sai ranar da ku haɗu ka ce ranar kake neman yarda da shi an riga an yi makara an makara ba a fafa gora ranar tafiya duk wanda ya fafa gora ranar tafiya shi zai sha ruwa mai ɗaci an yi yaren ƙauye wasu suka ce ba a ɗauko ɗan kwikwiyo ranar farauta ka ɗauko shi ka gani in ka ɗauki kwikwiyo ranar da za a farauta in kuka je daji sai dai ka ɗauko shi a wuya ka dawo da shi kuka zai taima a can shi bai kamo nama ba ya baka wahala ba a yin su sau daka tun ran abin nan mutum ya kamata ya fara wannan tunanin sau daka ka nemi yarda Allah tun ba kwado ba na biyu shine ka shirya yadda za ka zauna cikin kabari tun baka shiga ciki ba radda aka riga aka ɗauke ka ka aka sama farin alawayan nan la haula wala quwwata illa billah ana ɗaukan mutum za a da shi makabarta zai fara wayyo in na kirki ne aka ce zai fara cewa ku shauri ku kai ni ku shauri ku kai ni ku shauri ku kai ni wurina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku shauri ku kai shi wurin shi zai shiga wani dausayi ne ranan nan dausayin aljanna zai ji dadi zai ji dadin da bai taba ji ba idan ko mutum mugu ne zai dinga ihu yana cewa ina za a kai ni ina za a kai ni yace kowa yana jin wannan sautin sai aljani da mutum inda za a ji wannan sautin da kowa sai ya suma kukan da yake yi yace wannan muguwa muguwar gawa ku sauri ku je ku yadda ta daga kan wuyan ku ku huta shi yafi kowa sani inda za ka yi ku je ku yadda shi bayan gari ku dawo ku huta da mutum ya shirya ma wannan ranar kafin ta zo sannan abu na uku mutum ya yi ma kansa ya jefar da duniyar nan tun bata yadda shi ba domin baya yiwa kana kankame da ita ta baka kai wannan aikin bai yiwa kana kankame da ita kace zaka domin da an ci ita kullun karo take yi da yarda Allah nan karo take da maganar kabari domin tana sa ka kiyar dama za shiga kabarin ne idan ka same ta sosai ka ji dadin ta sai ka manta da menene yarda Allah sai ka manta da ma za a shiga kabari sai ka manta to sai ka jefar da duniyan kafin ta jefar da kai kai ranar da ka tafi ka zo tafiyan nan abu na hudu ka rika muhasaba kana bincikan me ka aikata ina ne kai wayin ayyukanka kana ganin menene hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai makanka kafin ai maka wazinu a'malakum qabla an tuzanu ka auna ayyukanka kafin a auna ma sannan wata zayyano lil ardi al akbar kowa ya shirin ranan da za a gitta mutane gaba daya yawma turaduna la takhfa minkum khafiya ranan da za a gitta mutane ba abin da zai boyu wanda ya maganan nan ya ƙara jaddada ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu ku duba shi yana cikin mutane goma da aka yi masu bishara da aljanna amma shine ke hawa kan minbari yana cewa hihi ya Umar laqad kunta ariyan tar al-ghanam wa azzaka Allahu bil Islam la tattaqiyanna Allah ya Umar aw la yu'adhibannaka Allahu azaban shadida yana cewa gashi nan kai ne Umar da kai ba kowa bane da can kana kiyan dabbobi baka da sutura baka da komi yau Allah ya daga ka da wannan musulunci ka samu daraja wallahi ka ji tsoron Allah ko Allah ya ma azaba mai tsanani saboda haka muhasabatun nafs na biyar shine kayi kokari kai sallah sosai cikin al'umma kafin ranar da za a yi mata kima amfani in kaga mutum ya mutu an yi mai sallah ta zama abin ceto gare shi to ba ran nan ya fara ta ba shi ya fara yi kafin ai mai amma in mutum ya ƙiyinta sai radda aka ce ai mai a sallace shi shi bai sallace ta ba ita a ce a sallace shi ta mai abu shabihun bil mustahil sai dai ta zama hujja alaika lak saboda haka waɗannan su ne abubuwan nan guda biyar mutum ya kiyaye su kuma ba garanti na cewa yanzu ka kai inda zaka saki dikin shine na aka gaya mana wani babban malami daga cikin malamai shi da aka gamu da shi ya rude cikin tunanin waɗannan abubuwan aka tare shi tsaya ma kai mana wa'azi ya ce ina ai shi yanzu ta kan shi yake shi bai da lokacin tsayawa ya ma wani magana ya ce sai in ya gano yadda za a yi waɗannan abubuwa sun fito guda hudu ya ce na farko sai ya gano wai ranar da zai zo duniyan nan sadda za a kaddara mai zai zo shi a ina ka rubuta shi dan aljanna ne ko dan wuta ne shi shi sai ya gano wannan sannan zai saki jiki to yanzu bai san inda yake ba na biyu radda zai bar wannan gidan mala'ika zai tambaya a ina za a karbi ran shi a cikin yan aljanna ne ko yan wuta mai murmuni ko kafiri yace sai ya gano wannan dan bai san da ya zai cika ba wannan gidan mu aiki na gaban shi jajawur sannan abu na uku ya ce lokacin da Allah tabaraka wata'ala zai ce a je ranar kiyama a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware ku masu laifi ku ware na kirki ko su ware nan sai ya gano shi in an ce a ware nan wajen ina za a kada shi sannan na ƙarshe lokacin da Allah zai kamfaci wasu ya kai su aljanna ya kyale wasu a wuta sai ya gano shi a wani bangare yake dan Allah yanzu idan na tambaye mu a cikin mu nan akwai wanda ya san wannan cin guda hudun nan akwai wanda ya san shi ina ne nashi to ashe ka aiki ne ke gaban mu jajawar har sai ranan da wannan abin ya bayyana ran da ya bayyana wannan kana iya yin bakin kana iya yin dariya mil afamika iya cikon bakinka kana iya bude shi kai dariya ranan ne ranan murna ranan da ka gano wannan kasancewa ka sha to ranan murna kenan shi yasa magabata ba su yadda ka saki jiki a wannan wurin ba ake nuna ma cewa ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine kawai zai zama kafi ka ya isan ma ya ma komi kuma duk wanda shi kadai ne duk wanda ya bashi dole ya dawo wurin shi komin abin ka ba yadda za a yi ka bashi in dai an bashi sai an taho dole a dawo wurin shi shine ko an gudu sai dai an dawo ba yadda za a yi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari na ƙara jaddada mana wannan abu aka ce alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah tabaraka wata'ala bai isan mabawansa ba ba shine wanda in ya isan mabawansa shikenan ma magana ta kare huwa kafi idan ya isan masa shikenan idan Allah ya isan maka shikenan ka samu kariya shi yasa nan kwanaki da muka faɗi wani azkar aka ce idan kana yin shi da sa ka tashi ka ce amantu bil wannan billahi alazim wahdahu wa kafartu bil jibti wat taghut wa tasamtu bil urwati al wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim hasbiyallahu wa kafa a ganshi nan kafin abda hasbiyallahu wa kafa wa sami'allahu liman da'a wa laysa wara'allahi almuntaha wani wurin muka karanto can aka ce idan ka tashi ka ce hasbiyallahu alladhi la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim aka ce ka faɗi wannan so bakwai da safe ka faɗi so bakwai da yamma Allah ya yi alkawarin zai tsaya ma. To kaga wannan ana ƙara jawo mutum zuwa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya zama Allah huwa kafika ya isan ma wa yukhawifunaka billadhina min dunihi amma abun mamaki sai gashi mutane wai sai su rika tsoratar da kai da wani wanda ba Allah ba kai in ka dogara ga Allah Allah ya isan ma huwa kafika ya isan ma to amma sai su rika tsoratar da kai ga wanda ba Allah ba wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fa fa malahu min had babu wanda zai shiryar da shi shikenan an gama Allah ka tsare mu wa man yahdillahu fa malahu min mudil wanda ko Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi alaysa Allahu bi'azizin bintiqam ashe Allah tabaaraka wata'ala ba shine mabuwayi ba wanda kuma yake mai yin azaba ga waɗanda suka saba masa wanda in an masa ba daidai ba in ya ga dama zai dauki mataki amsa ita ce haka ne Allah tabaaraka wata'ala walayin sa'altahum man khalaqas samawati wal ard mutane idan da zaka tambaye su gaba ɗaya duk masu hankali sun san wannan da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce tabbas Allah ne tabaraka wa ta'ala qul to to ce masu afara'aytum ma tad'una min dunillah to gaya man ba ni labarin su kuma waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba ku bar Allah tabaraka wa ta'ala in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya yi nufi na da wani kunci ko wani matsatsi ko damuwa ko rashin lafiya hal hunna kashifatu ai durrihi sai akwai wanda yake daga cikin su wanda zai iya min maganin wannan abun ya tare man shi ya ce a'a aw aradani bi rahmatin min ko kuma bi rahmatin ko kuma in ya nufe ni da samun wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati akwai masu tare wannan rahaman su ce ba za ta samu ba ka je masu duka bari kawai qul hasbiyallah ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ishe ni shine maganar da muka faɗi can ai alaihi yatawakkalul mutawakkilun zuwa ga Allah ne duk mai dogaro ga Allah in yana neman wurin zuwa ba wurin zuwa kowa ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ina fata an gane ai ko da misalin kwaɗan nan da muka bayar jiya nan na kwaɗo da tururuwa a ce ma yau tsutsa a ƙarƙashin ruwa malamin ne ya ce ya ga gata nan kwaɗo ga tururuwa a bakin a bakin rafi da da kwayar dawa a bakinta ta zo bakin rafi ta tsaya sai ga kwado ya fito daga bakin rafi kwado ya fito ya leko tururuwan nan kwadan nan ya bude baki ta shige cikin kwado an yi ruwa da an yi kasa kuma gashi an ji an dauki lokaci kawai ga kwado ya ƙara dawa bakin rafi ya zo ya aje tururuwa ya bude baki ta fito annabi suleiman ya tambayi tururuwa me ya faru tururuwa ke din nan kwado haɗi yake yake yi amma kuma ba ya fito da ke ba na ga kin zo da kanki bakin rafi kwado ya buɗe baki kin bada ciki kuma ga dawa a bakin ki tace eh ai Allah ne ya sauƙaƙe mu akwai wata tsutsa ne a ƙarƙashin teku take ita makauniya ce makauniya ce ita shine saboda haka Allah ya hore ni ni na ɗauko ƙwayar dawa ni kuma ban iya ruwa ba kwado ne ya iya ruwa shine na shiga cikin cikin shi muka kai tsaban muka dawo yanzu ya fito ya dawo da ni kuma ai nan muka karanta a karatun ranar asabar aka ce wani yana cin abinci a wata rana a cikin gida sai ya ga mage ta zo kawai ta ɗauki ta yi wuf ya sa mata shi ya ɗauka za ta ci abinci kawai ya ga ta yi wuf da tsokan nama kawai ta ruga ya bi magen nan yana kallon sai ya ce kai magen nan tun da kaga ta warci naman nan bata bata tsaya ko ina ba da yunwa ta da nata ne da sai ta koma gefe ta tace tunda na ba ta ta dauki tsokar nama sai ya bi magen nan malam yana binta sai ya ga ta je ta ajiye shi a kofar wani ramin kogon dutse ta aje ta aje ta aje naman nan ta wuce sai ya tsaya yana kallo kawai sai ya ga wani maciji makaho ya fito daga kofar ramin nan shi kuma ya dauki naman nan ya koma cikin ramin sa ka kalli yadda Allah ya tsara shi fa ya zo ya ci abinci mage ta samu dama ta zo ta dauki ta warci ta dauki tsokar nama kuma daga nan ita ba ta da bukata amma ba ta ci ba ga inda aka aike ta ta tafi ta tafi ta tafi ta je kofar ramin nan ta yadda naman nan nan wani ta wuce ta tafiyar ta shi kuma yana tsaye yana kallo ga maciji makaho ya fito daga ramin nan ya zo ya dauki tsokan naman nan shi kuma ya koma ciki to yanzu Allah da yake yi ma waɗannan bayin nasa wannan hidiman kai kuma kana daga cikin bayin da duk kafi su sai ya kyale ka ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا dan adam shi yafi duka sauran halittun duka nan an an fifita dan adam to amma waɗannan wannan hidiman sai kai dan adam a kyale ka laifin da muke shine muna barin Allah ne mu koma wani wuri an nuna mana inda zamu kwankwasa a saurare mu sai mu bar wurin mu koma muna kwankwasawa a wani wuri ya dan fito to shine nan saboda haka mutun ya faɗi waɗannan ya gane kuma ba nan muka fara ba ai ai da muka zo cikin suratul fatir idan da za ku duba can aya ta uku a wurin da aka yi magana cewa akai ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya buɗo wa mutane na rahama ba mai tare wurin wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda ya rike kuma ba wanda zai sako shi bayan shi Allah ya rike shi wa huwal azizul hakim Allah tabaraka wata'ala mai buwayi ne mai shine wanda yake mai hikima sai aka ce ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku rika tunawa fa da ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya maku hal min khaliqin ghairu llahi yarzuqukum minas sama'i wal ard shin akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba wanda zai azurta ku daga sama da ƙasa akwai shi la ilaha illa huwa babu fa abun bautawa da gaskiya sai shi fa anna tu'fakun yaya kuke bari ana ɗauke ku daga gaskiya kuna gani wannan mun karanta suratul fasil aya ta uku sau da haka abun jere suke ana jawo hankali ana nunawa ba nisa aka yi ba sosai gashi na a cikin wannan suratu a wannan zumar gashi na ana ƙara tuna mana wannan sau da haka wannan abun a sani cewa babu wanda zai wannan sai Allah Allah ne abun dogaro qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil kace ya ku mutane na kowa ya aiki a matsayinsa ni ma mai aiki ne kowa ya nashi fa sawfa ta'lamun da sannu kowa zai sani lokacin da aka zo ana an sa sakamako kowa zai gani kowa zai ga kuma yadda za a yi wanda za su tafi aljanna za su tafi wanda kuma zai tafi azaba zai sani saboda haka za ku sani man ya tihi azabun yukhzihi wanda azaba mai wulakantawa za ta same shi ranar lahira da wanda kuma ba haka ba wa yahillu alaihi azabun muqim azaba ta dindindin ta sauka zuwa gare shi ya Allah ka tsare mu waɗannan su ne ayoyi a gurguje sharhul kalimat alaysa Allahu bikafin abda ai Allah ashe bai isan ma bayansa ba ba ya isan ma bawansa ba kace bala ai huwa kafun ai kafin abdahu ai wa rasuluhu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ai kullama yahummuhu wato Allah ya isan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ke damun shi Allah zai tsaya masa haka nan mabiyansa duk wanda ya bi shi ma duk abin da yake damun shi Allah zai masa magani wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna baka tsoro da wasu wanda ba Allah ba ai al bil asnami da goma kansu wal autani da wanda aka sassaka da ƙasa da wanda aka sassaka da zinariya ko ma wani iri an tusibaka bima yasu'uka wa yadurruka suna baka tsoro wai in baka bi su ba ko wani abu za su same za su cutar da kai da abin da zai dame kai bata ma rai ko ya cutar da kai shi yasa sai su rika gayawa su rika faɗi masa suna cewa wataƙila ma a ai wannan abun nan gumakan mu ne suka shafe shi da wani abu saboda yana ambatan su alaysa Allahu bi azizin zintiqam Allah ba shine ashe mabuwayi ba wanda yake mai azaba ga waɗanda suka saba masa bala aka ce an za haka ne bal huwa azizun Allah mabuwayi ne ghalibun ala amrihi mai yin abin da ya ga dama duk abin da ya so ba wanda zai hana shi sahibun tiqami shine mai azaba shadidun ala man adahu mai tsanani ga duk wanda ya fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala zai ga abin da baya so la yaqulunna Allah ai za su ce Allah ne idan aka tambaye su ya halici sammai da ƙasa li wuduhil burhan wa quwwatid dalil wa inqita'il hujja saboda hujja ce a fili gashi nan abu a fili wa quwwatud dalil da dalili wanda yake mai karfi wanka ta'il hujja sannan kuma hujja ta yanke ba wanda zai iya cewa Allah shi ba Allah ne ke da sama da ƙasa ba amma kai ana so ka yi shi yasa ake so wajen tasbihi da aka tambayi wani da ake ce mashi wato Abu Umama al-Bahili radiyallahu an manzon Allah ya ce wai wani irin tasbihi kake yi ne ni kake yi kullun yini ya ce wuni yake yana ambaton Allah tun da safe har zuwa yamma zai ta ambaton Allah ne ya ce to ba na gaya ma wani tasbihi ba guda ɗaya wanda in kai ya fi abin da kai wunin gaba ɗaya wuni zubut gaba ɗaya abin da kai ga wuninka malam sani menene wuni zubut gaba ɗaya ehe ka ɗan borno ne ya zo bakin ƙofa ɗan borno ka san zubut ko eh me zubut yana da yawa ina zubut awar to amma dai tunda kaji abin da yake da yawa shikenan gaba ɗayan abu ba inda ka cire gaba ɗaya a ce duka wunin gaba ɗaya a gaya ma inda za ka wuni kai ta yi kai ta yi kai ta yi in baka samu kai irin wannan ba wanda ya wuce ka kai ka yi gaba ɗaya tun da safe har zuwa yamma ya ce to bari in gaya ma wani abu idan ka yi shi wannan tasbihin ya fi duk sauran wanda kake yi gaba ɗaya tun da safe zuwa ya ce ka ce alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil'a ma khalaqa alhamdulillahi adada ma fi samawati wal ard alhamdulillahi mil'a ma fi samawati wal ard alhamdulillahi adada ma asa kitabuhu alhamdulillahi mil'a ma asa kitabuhu alhamdulillahi adada kulli shay alhamdulillahi mil'a kulli shay sai ka koma ka ce subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallahi adada ma fi samawati wal ard subhanallahi mil'a ma fi samawati wal ard subhanallahi adada ma asa kitabuhu subhanallahi mil'a ma ahsa kitabuhu subhanallahi adada kulli shay subhanallahi mil'a kulli shay ka dage da wannan kai tai kai tai kai tai kai ko guda ɗaya kai a rana kai da safe kai da yamma yana da gayatu ahammiya yace ku koyi wannan azkar din nan ku koyi wannan tasbihi ku iya irin shi ku koya ma duk wanda ke karkashin ku na iyalan ba haka muka karanta ba saboda haka yana da gayatu ahammiya idan mutum yayi ya kiyaye waɗannan abubuwa waɗannan kalmomi Allah tabaraka wata'ala yana son su yana akwai kalmomi da muka faɗi wanda ake iftitahu na sala ka buɗe sallaka kawai ka ce subhanaka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka kai wannan aka ce kalmomi ne guda hudu Allah ya fi son waɗannan kalmomi fiye da wasu kalmomi to duka wannan kana jinjina ma Allah ne tabaraka wa ta'ala musamman a cikin irin waɗannan lokuta na Ramadan naga wasu malamai sun yi har guda biyu suna magana muhimmancin irin wannan mutum ya yawaita faɗin la ilaha illallah yawaita istighfari sannan mutum ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yanta wuyan shi daga wuta ba sai ranan ba tun daga ranar farkon azumi wasu ma sun samu haka sannan ka riƙa roƙon Allah Allah ya kai ka lailatul qadri sannan kai ta roƙon Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya anshi ma abin da kai sai ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kai tai kai tai kana aikin tukuru kuma kana yin waɗannan abubuwa to kana tunani kenan kai ne ka gano inda za a kai ne ka gano abin da ya cancanta a yi kawai kada mutum ya zama shagalalle har kwanakin nan su kare ku duba yau fa an ci kwana goma yanzu wasu sun ci jarabawa sun faɗi yau sakamako ya fita wasu sun ci jarabawa su kuma sun faɗi tun yau goman nan wasu sun tsira wasu kuma sun faɗi wani tun tashin farko ranar da aka fara ya samu wasu kuma gaba ɗaya sun faɗi kuma ba mu sani ba ko da ni da kai muna cikin wanda suka cin ko an faɗi ba sani ba an faɗi yau ɗin nan sakamako an gama goman nan an wuce su kenan sun tafi har abada an gama wanda ya ci ya ci wanda ya faɗi ya faɗi yanzu saura aiki kuma a ce da za fuskanci goma ta biyu kuma amma in an faɗi yau an faɗi fala haula wala quwwata illa billah ya wuce kenan goman sun kare har an cinye goma saboda haka abun nan ne so mutum ya tsaya ya qulunna Allah saboda haka afa qul afara'aytum ay akhbiruni ku bani labari hal hunna mumsikatu rahmati shin yanzu waɗannan abun nan za su iya rike wata rahama ta Allah wal jawabu la la ba Allah shine ba zai yi ba idan faqul hasbiyallah na haka sai mutum ya ce hasbi Allah Allah ya ishe ni wala hajata li bi ghairihi ba ni bukatar wani wanda ba Allah ba ay malu ala makanatikum ku aiki ay ala halatikum akan halin ku allati antum min al-kufr wal inad wanda kuke kanshi wato na kafirci da taurin kai ku ci gaba inni amilun ni ma zan yi aiki ay ala halati ni ma zan ci gaba da tafiya kan halina allati ana alaiha wanda nake kai shine min al-imani wal inqiyad na imani da jawuwa ni kuma imani ne da bin Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya zabi nashi 40 daidai man yatihi azabun yukhzihi kowa zai sani wanne ne azaba za ta zo mai mai wulakantawa ai fi duniya bil qatl wal asr wal ju'i wal qati wanda za a yi mu mutum azaban nan ta hanya a kashe shi wal asr a kama shi wal ju' ga yunwa wal qati ga fari shi kada yayi shi mutane tun a duniya za a fara dandana maku wannan tunda ba ku bi Allah ba za a yi ta kashe-kashe ba gaira ba dalili yanzu ba mu sha su ba ko mu ba ma shan su ne ma yanzu garuruwa nawa ne aka tada su daga inda suke asali an koma wani wurin ya zama kufai ba kowa a wurin an watsa masu gonaki sun bar gonakin masu gidaje sun bar gidajen an kakkashe mutane ba iyaka ba a yi ba wal asari a kama ba ana kama ko ba a kama ko jiya nan sai da wani ya zo bayan mun tashi nan wurin ya ce dan Allah a sa shi addu'a ‘yan uwan shi an kama su yanzu wajen wata uku kenan an tara kuɗin an kai an anshe kuɗin kuma har yanzu ba a sako su ba jiya nan bayan mun gama ashab akwai kamun ko babu wal ju'u yunwa fa akwai ko babu ko ba aji yunwa fa babu qahat fari sama fa ana ruwa yanzu an yi ruwa in ma an yi ruwan wani lokaci sai ya zo da wata kaman burtuntuna ai ruwan ya bata shi kawai gaba ɗaya lalace ko kuma ayi dan kaɗan duk babu su me ya kawo su rashin bin Allah in dai ba a bi Allah ba tun anan duniya za a fara ɗanɗana wannan rashin zaman lafiyan za a ji masifa a yi kisan kai a kashe mutane a zo a mai da kashe mutum bai zama komi ba sannan bayan haka nan kuma kama mutane a rasa ta inda za a bi ko ta ina aka bi matsala wal ju'u ga yunwa wal qat wa yahillu alaikum azabun muqim sannan bayan nan kuma banda wannan ta nan da aka sha ta duniya za a je can kuma a sha wata wahala don haka wahala biyu nan an rayu gari an wayi gari babu babu abun nan ba an samu abun nan nan an samu murus can kurmus nan babu can kuma a kone a sha wuta ai wa yanzilu alaihim azabu azabu muqimun la yubrahu za a samu mutum azaba za ta fada masu wadda take ta dindindin ba ranan da za a ce ta tafi ta kyala mutane ko a huta wa huwa azabun nari ba'da al-maut shine azaban wuta bayan an mutu Allah ka tsare mu to yanzu wanda ya sha wannan wahala a nan an kashe shi ko an kashe mai nashi ko an kwama mai nashi ba ji ba ci ba sha ba abinci ba wurin kwana mai kyau ba abinci mai kyau ba wani abu mai kyau komi wahala sannan kuma bai bi Allah ba ya koma lahira can kuma aka sa mai azaba ta har abada to shi daga ina ya yi gudun rafi ya shi ya dame shi da zafi ya fada cikin kaskon suya ya fito ko ma'anar ayat mazalar siyaqu fi difa'i 'anil rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والرد على معاون مناوئيه وخصومته وخصومه الذين استنبطوا أي الذين أي استبتعوا أي موته أي فرد الله تعالى عليهم بقوله yace har yanzu jerin magana bai gushe ba fi difa'i an rasul sallallahu alaihi wasallam wato ana kare manzon Allah ana tare shi war raddi ala munawihi da kuma raddi ga waɗanda suke nesa da shi suna kiyayya da shi wa khasumihi da wanda suke jayayya da shi allazina stabta'u ay mautahu wanda suna jin wai mutuwan shi ta dade sun jira sun jira su ga ya mutu bai mutu ba faraddallahu ta'ala alaihim biqawlihi sai Allah ya ce masu innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka sani kai ma zaka mutu su ma din zasu mutu wala shamata ta idan fil mauti dan haka babu wani maganan dariya ta keta game da maganan mutuwa dan ma mutun yayi ma dariya keta game da mutuwa to shi ma zai mutu kafin ma yayi ma dariyar ketan ya ce zaka mutu dama ka taba jin labarin cewa kowa ma zai mutu to da ka menene wannan babu shi wa qauluhu alaysa allahu bikafin abdahu ashe allah bai isan ma bawansa ba ai wannan ai wannan al-istifhamu nan litaqriri ai magana ne an ce ashe allah bai isan ma bawansa ba alama ce ta ce allah ya isan ma bayinsa wa huzifat ya'u kafin ai an cire wannan ba a ce kafi ba aka ce kafin ay li'annahu ismun manqus domin suna ne wannan ismun manqus wannan sarfu ne wa tarud wa turad fil waqfi ay jawazan akan ce mata a cikin ana a waqfi ana ana dawo da ita ita kafi din a ce in aka tsaya sai a ce kafi a tsaya a sata jawazan ya halatta ay haka nan wa qara al jamhuru abdahu jumhur suka ce alaysa allahu bikafin abdahu wa qara'a ghayruhum wasu suka ce alaysa Allahu bikafin ibadahu aka sa da jam'i wannan mufrad wannan jam'i ay li yadkhul almu'minuna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam saboda haka in aka ce alaysa Allahu bikafin abdahu to ya tsaya a manzon Allah kawai aka ce alaysa Allahu bikafin ibadahu to ya hada manzon Allah da sauran bayi mu'minai kenan Allah ka samu cikin su haka idan an shiga wannan an samu wannan wannan shine abin nan din su Allah tabaaraka wa ta'ala yace saboda haka in an yi wannan ai ai dalun ala anna alqauma hawalu qatlahu sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mutane sun yi kokarin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai lamma lam yamut bi ajlihi saboda wa fi'lan wa qad qarraru qatlahu kuma abinda kuma lokacin da suka ga bai mutu ba ta dalilin wannan sun ga bai mutu ba haka nan kawai bai mutu ba saboda haka sai suka yi wa fi'lan qad qarraru qatlahu kuma tabbas sun yi din haka nan wa'atul jawa'iz ay liman yaqtuluhu suka bada sakamako ga duk wanda ya kaso manzon Allah za su bashi kyauta wa fi hadhihi al-aya ay tum'anun ay tam'ana Allah rasulahu a cikin wannan aya tam'ana Allah rasulahu sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya natsar da manzon Allah ya bashi kwanciyar hankali ala annahum la yasiluna ilayhi ba su iya kaiwa zuwa gare shi wa annahu kafihi Allah tabaraka wa ta'ala ya isan masa mu'amaratihim duk wani tsare-tsare da suke yi na mugun tsare-tsare wa tahdidatihim da yanda suke mai barazana duk Allah ya isan masa akan wannan fa qala azza wa jalla alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai isan ma bawansa ba amsa ita ce ya isan masa ai wannan kenan wal jawabu bala amsa ita ce haka ne Allah ya tsaye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai idil istifham ai taqririyun domin wannan da tambaya da aka yi taqririyun ne ai taqririyun kafihi kullu ma yahummuhu Allah ya isa ma manzon Allah duk abin da yake damun shi wa yasuhu ko yake bata masa rai saboda haka manzon Allah Allah ya bashi kariya sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu wa yukhawwifunaka bil ladina min dunihi suna tsoratar da kai ga wanda ba Allah ba ai wa yukhawwifunaka ya rasulana al mushrikun mushrikai suna tsoratar da kai suna ma barazana بما يعبدون من دوننا من أصنام وأوثان وأن تصيبك أي بقتل أو خبل ولا يهمك ذلك فإن أوثانهم لا تدر ولا تنفع ولا تجلب ولا تدفع akace waɗannan mutane suna maka barazana suna baka tsoro da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba min asnamin na gumakansu wa authanin da an tusibaka bi qatlin cewa za su iya samun ka ta hanyar su kashe ka au khabalin ko su bata ma kwakwalwa shine khabala in an ce khabalahu shine burkuta kwakwalwan mutum ya zama ya haukace ko ya samu wani abu wala ya humma kadhalika wannan abun kada ya dame ka kada ma ka daga kankalinka kada ka samu wani damuwa wala ya hummu kadhalika fa inna awthanahum la tadurru gumakansu ba su iya cutar da su komai su ma ba su san amfanin su ba su yi masu komai wala tanfa ba sa amfanar da su komi wala tajlibu wala tadfa ba sa jawo amfani kuma ba su tare wanda ya zo idan wani abu ya zo ma mara kyau ba su tare shi ba su iya ture ma kansu ma ballanta na ma su yi ma wani saboda haka wannan kakka damu da wannan ya rasulana kuma kenan an gaya ma shugaba to mabiya ma ana gaya masu kada kowa ya ji wani tsoro kawai mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wanda ya yi ma Allah kaman yanda yake so shi ma Allah zai mai fiye ma da yadda yake so so da yawa za ka roƙi Allah wani abu in ya tashi baka sai ya baka linkin ba linkin kai tunaninka ba abin ya wuce tunaninka to wanda ke baka tun baka roƙa ba ma balle ka roƙa so da haka waɗannan su ne ayoyi a wannan wuni nan ba ta biyu hadha sha'anuhu ay sha'an shahiduhu qawluhu ay ta'ala ala lisani ibrahim alayhi salam abinda zai nuna mana wannan shine maganar da aka faɗi game da annabi ibrahim alayhi salam ya ce wa kaifa wa kaifa akhafu ai ma asharaktum ya za a ma in ji tsoron abin da kuke hada wani da Allah da shi in ji tsoron sa abadan fa innahum ai khawwafuhu bi alihatihim sun tsoratar da shi ya ji tsoron abubuwan da suke bauta mawa fa ankara alaihim zalika wa abahum bi adamil khawf min Allah ta'ala sai ya yi musu musun wannan ya ma aibanta su ya ce yaya ma za a yi ma mai hankali ya ji tsoron wani wanda ba Allah ba bayan ga inda ya kamata mutum ya ji tsoro ina fata ya fito وقوله تعالى ومن يهد الله فهو فلا مضل له duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala fa ya shiryar babu mai batar da shi ya Allah ka shiryar da mu ai wannan shine abun nan din su wa qad hadaka rabbuka kuma kai gashi Allah ya shiryar da kai ya rasulana wa laysa laka man yadhilluka ay yudilluka abadan babu wanda zai batar da kai kama anna man adallahu Allah ai wannan ka qaumika ai fa laysa lahu min hadin yahdihi abadan kamar yanda wanda Allah ya batar da shi su kuma kamar sauran mutanen nan naka to su kuma babu wanda zai shiryar da su har abada wa qauluhu ta'ala alaysa Allahu bi'azizin zintiqam Allah tabaraka wa ta'ala ba shine mabuwayi ba kuma wanda yake mai daukan ladabtarwa ya ladabtar da wanda ya masa laifi aka ce bala huwa idan ay sayantaqimu min a'da'ihi aw li awliya'ihi in ko haka ne an yadda Allah shi ne mabuwayi ba wanda zai gagare shi kuma yana ɗaukar fansa da duk wanda ya faɗa da masoyin Allah to Allah ku jira kawai za a ɗauki fansa ai fa huwa idan sayantaqimu min a'da'ihi don haka ne in kawai haka ne Allah zai yi ramuwa ta azaba ga makiyansa li auliya'ihi ga waɗanda suke kiyan masoyansa ai in istamarra fi adahu in istamarru idan suka doge akan cutar da mutanen kirki fi adahum wa kufrihim wa inadihim wajen cutar da su da kafircinsu da taurin kai waqad fa'ala subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya aikata haka duk wanda yake taba mutum saboda yana bin Allah a jira a bashi wani lokaci zai sha mamaki ko ba jima ko ba dade yana zalunta inna Allah la yumli lil zalim Allah yakan yi ma'azzalimi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da aka damƙe shi ya shiga hannu to ba zai sulle ma Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ya ce la hijaba baina Allah wa baina da'watil mazlumi babu hijabi tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta idan aka zalunci mutum ya daga hannu sama ya ce ya rab ya Allah ya kira Allah Allah zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da ɗaukaka ta la ansurannaka walau ba'da hid wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ka jira kawai shi ma mai zalunci kuma ya jira zai ga sakamako ya fito to da wannan shine abin da aka yi magana nan saboda haka Allah ya yi wa qauluhu ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa ai aujadahuma wanda ya samar da su min ghairi misalin sabiq ba tare da wani misali da ya riga ya gabata ba la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne wa ma dama itirafuhum laziman idan ya kasance wannan maganar da suka faɗi ta zama dole sun sani bi annallaha ta'ala huwal khaliq Allah shine wanda yake mahalicci ai falima ibadata ghairihi to me yasa za a bauta ma wani sa kuwa wal israru alaiha mutun ya doge akai kuma ana gaya masa wal israru alaiha mimma aqda bihim ila aziyatil mu'minin doge wanda suka yi akai wannan shi ya haifar da suke ma cutar da musulmai ba an nuna musu ga abin da ya kamata ko wa shannil harbi alaihim da kuma su kunno wutar yaki a kansu shine shanni in an ce shanna kama a kunno a huro wutar yaki a tsakanin musulmai kul ka ce afara'aytum ma tad'una min dunillah to ka bani labari abinda kuke bauta ma wanda ba Allah din nan ba ay min al-asnami wal awthani akhbiruni ku bani labari in aradani Allahu bi durri idan Allah yayi nufin wani abu ya same ni na damuwa na kunci na matsatsi ai ma na wani abu kowane iri ne shine ka ce bidurrin ma wajen fasara hal hunna kashifatu durrihi akwai wanda zai iya maganin wannan abun aw aradani bi rahmatin ko kuma yayi nufi na da wata rahama ta lafiya ko ta wadata ko ta samun wani abu ayamin sihhatin ay wa afiyatin ay wa ghinan wa nasrin dan Allah yayi nufin in samu lafiya ko in samu wani abu zama ba matsala wa ghinan wa nasrin sannan in samu wadata ko in samu taimako akwai wanda zai tare wannan hal hunna mumsikatu rahmati akwai wanda zai iya tare wannan rahma abadan wal jawabu la amsa ita ce babu wanda zai tare wannan fa innaha jamadun la taqdiru ala ita'in wala ala imsaki ai waɗannan abubuwa gaba ɗaya ma sandararru ne ba su iya tare wani abu da aka yi niyan badawa ba sa badawa ba sa hanawa gaba ɗaya su ma ba su yi makansu ba idan dan haka faqul hasbiyallahu ay abqo Allah ya ishe ni a abuduhu shi kadai zan bauta mawa wa tawakkalu alai kuma zuwa gare shi kadai shi kadai na dogara idh huwa alladhi yadurru wa yanfa'u wa yajlibu alkhayra wa yadfa'u as-su'a wash-sharra domin Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai ne yadurru shine ke kawo kunci ya kawo matsatsi wa yanfa shi ke kawo amfani dan kaga ka samu shine in baka samu ba shine bai ga dama ba bai baka ba wa yajlibul khaira ke jawo ma al'umma alkhairi ko ba su nema ba kana zaune sai kaga kawai za a yi ruwan sama ba kai ka roka ba ba mu muka roka ba wa yadfa'u su'a abinda aka sani kuma zai cutar da mutane ai maganin shi tun ba su sani ba wa sharra da duk wani abu da zai sa cikin damuwa na sharri Allah shine mai waɗannan ya fito ko saboda haka akwai nahar nan guda biyu na biyu na farko shine namba na uku shine al-istifhamun nan taqriri wannan tambayan dan a tabbatar ne wal jumlatu tahmilu al-wa'id ash-shadid ay lil mushrikin al-kadhibin al-makirin aw ko al-ka'idin al-makirin bir rasul sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin wannan aya aka ce wannan tabbatarwa ne da aka ce Allah ya isan ma mu'minai ga ta can sama nan ba ta uku da aka ce alaisallahu bi azizin zintiqam aka ce taqariri ne ai Allah shine mabuwayi mai ramuwa mai daukan fansa aka ce ai tahmilul wa'id ashadid tana daukan wani irin kyacewa ne na azaba mai tsanani lil mushrikin ga mushrikai alka'idina lil almakirina waɗanda suke kullum masu mugun nufi da makirci ai bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda suke manzon Allah makirci wal mu'minina da sauran mu'minai والانتقام in an ce al'intiqam shine al-mukafa'atu bi sharri shine mutun yayi sharri a rama masa da wannan sharrin da yayi al-mukafa'atu bi sharri ala sharri shine a rama sharrin mutun da sharrin sa wa huwa mushtaqqun ay min naqmin ay alladhi huwa al-ghadab an ciro shi ne min naqmi wato daga cewa fushi wa huwa al-ghadab shine fushi kenan asalin kalman kenan abu na hudu qala muqatil imamul muqatil ai wanda yake malamin tafsiri ne yace ai fasalhum fasalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasakatu ai wa qala ba'dhum annabi sai ya tambaye su anan wurin da aka yi magana aka tambaye su wannan tambaya ina ne nan ba ta hudu can ina ne take kada can sama na'am ai wannan cewa hal hunna mumsikatu rahmati aka ce akwai wanda aka ce annabi ya tambaye su wannan sai suka yi shuru fasakata wa qala ba'dhum la tadfa shay'an walakin naha tashfa'u sai suka ce ba ta tara komi amma tana ceto aka ce a banza ba ta makanta ba ma balle ta ma wani ma wanda ka babu wa qauluhu ta'ala maganan Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce nan wurin ai alaihi yatawakkalu almutawakkilun ga Allah ne ai alallahi wahdahu yatawakkalu almutawakkiluna ga Allah ne kadai masu dogaro suke dogara wa yasiquna fi kifayatihi sai su amince sosai su gamsu an ce ba za ka dogara ga Allah ba sai ka rika tuna wasu abubuwa farko ka tuna ka san sunayen Allah da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala in dai kana tunanin sunayen Allah da sifofinsa to za ka gane cewa sun bambanta daga dukkan halitta bai yi kama da halitta ba to ashe ya cancanci a dogare shi sannan abu na biyu a thiqatu bihi ka amince masa ka gamsu cewa duk abin da ya tsaya ma zai samu in ya kyale ka zaka shiga cikin wani hali ka ji wannan a zuciyarka shi zai sa amfanin dogaro ga Allah kai sannan abu na uku ka san matsayinka kai bawa ka san kai na kasashe ne baka da komi baka da iko duk abin da ka gani kayan aro ne da baka akai da baka da su baka da komi in kaga kana dariya shi ya so in ya sa ka kuka ba wanda ya isa ya sa ka kai dariya in ya sa ka dariya in duk duniya suka taru su saka kuka wallahi ba za ka yi kuka ba ka gamsu da wannan ka sa wannan a ranka saboda haka kai sasanci tare da shi in ka shirya kai da Allah zaka zauna lafiya in ka bata da shi kowa ma ka bata da shi saboda haka wannan shine zai sa sai ka dogara ga Allah abu uku ne ga sunan in ka yadda da waɗannan abun guda uku zaka ji kana gamsuwa da Allah baka jin damuwa na farko kamar yadda nace ka san sunayen Allah da sifofin Allah na biyu gamsuwa da shi athiqa bihi sannan abu na uku shine kai ka san bawa kai na kasashe ne ka san na kasar ka kai in ka san wannan shikenan saboda haka kowa ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala mutun ya amince masa wa yasiquna fi kifayatihi sai su gamsu akan cewa Allah zai tsaya masu lahum wa yufawwiduna umurahum ilayhi wa yata wa yata'allaf wa yatminani na ku yace wa yata allafuna abihi ko saboda haka mutane sai zama kowa sai ya sallama al'amuransa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa mutum ya ji kawai ya gamsu wurin Allah yake nema ya liƙe ma Allah tabaraka wa ta'ala wurinsa ai wa yanfuduna aydiyahum min ghairihi su kakkaɓe hannuwansu gaba ɗaya su kyale duk wanda ba Allah ba mutum ya kakkaɓe hannun shi daga gare shi ya kyale shi wa qawluhu ta'ala qul ya qaumi a'malu ala makanatikum kace ya ku mutane kowa ya aiki akan halin da yake ciki ai lamma abaitum illa al-inayat yayin da kuka kasance ba abinda kuke yi sai gardama da jayayya musirrina alal alal alal shirki kun doge akan shirkan nan ba'da ma qamatil hujaj wal adilla al qati'a ala butlani bayan hujjoji a fili sun tsayu an tsaida dalilai masu ƙarfi al qati'a wanda ba shakka ala butlanihi akan bacin wannan abu ina ji abun nan fa sun yawa kuna ji ana ji sosai to al qati'a wa ala butlanihi ai fa'lamu ku sani ala fa'malu ala makanatikum kowa ya aiki a halin da yake ala halatikum allati alaiha min ash-shirki akan abinda kuke kansu na shirka wal inadi da taurin kai ai wannan nima inni amilun nima zan yi aiki na ai ana ala halati mina nima ina nan akan halina min al-imani wat tauhid wal inqiyad nima ina nan akan imani na da tauhidi da jawuwa zuwa ga Allah to idan ko kowa ya haka wan natijatu sakamako satazharu fi ma ba'd dole za a gano nan baya za a gano sakamako zai fito daga baya wanda yake la mahala wa ya'lamu wa yu'lamu al-mustahiq min al-mubtil za a za a gano wane ne wanda ya cancanci alkhairi wane ne kuma wanda yake ba kan gaskiya ba wal mutadi min ad-dal za a gano wane ne shiryayye da wanda yake batacce wa hiya qawluhu ta'ala fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani man yatihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo mai wulakanta shi أي يذله ويكسر أنفه أنفه أي بالقتل والأرج والأسر والجوع والقهط ذاكو قوانيني واند أذابا ذات ذو أو لا كنتاشي أكس كنتاشي ويكسر أنفه أكريا مسهنتي كسا بالقتل تهنيا أكشيش أكفت دفسكشي أكسا والأسر أكاماشي والجوع قايموا والقهط قافج وقد أصاب المشركين هذا في مكة أي ببدر وببدر وأن أبو ياسام متاني waɗannan kafirai abin nan ya same su gaba ɗaya a makka kuma a lokacin yakin badar an kakkashe su an wulakanta su wa qawluhu ta'ala wa yahillu alayhi azabun muqim azaba wadda take ta dindindin za ta sauka ta samu mutum Allah ka tsare mu wa huwa azabun nari fil akhirati ita ce azaban wuta a lahira na'udhu billahi min al ai azab ko wannan ba min al azabaini muna roƙon Allah ya tsare mu daga waɗannan azaba min al azabaini wato daga waɗannan azabobi guda biyu azabul khizi fil hayati dunya azaba ta kaskanci a wannan rayuwa ta duniya ko azabun nari fid daril akhirah kuma Allah ya tsare mu daga azabar wannan a gidan lahira wato Allah ya kare mu daga wannan azaba guda biyu wato ta duniya da ta lahira kenan kamar misali wanda mutum ke cewa yana roƙon Allah wannan ba khairai dunya wal akhirah mutum yana roƙon alkhairin duniya da na lahira ko mutum ya roƙi Allah ya kare shi daga azaba guda biyu azabar duniya da azabar lahira Allah ka tsare mu mannika wa karamika innaka waliyyu zalika wal qadir alai akwai na harcen nan ba na daya da aka ce min din nan aka ce istifhamiyya ita ma ay allaqat ay fi'la ta'malun min al'am anil amali fil maf'uliyya wannan sarfu ne shi ma aka yi magana wannan min inna istifamiya ce ta alaman tambaya ce ita ma ana tambaya na allaqat fi'la tafa'alun wanda tana liƙe da wancan fi'ili na ta'amalun anil amal wato game da aiki da maf'uliyya ne aiki ne hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka da malamin karanta na ɗaya shine taqriru kifayatillahi wa wilayatihi li ibadihi almu'minina wa khassatan sadatuhum min al-anbiya'i wal awliya' tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala kullun yana nan ya tsaya ma bayinsa da waliyansa wato tsayuwarsa wa wilayatihi cewa yana jibintan al'amari ga bayinsa muminai wa khassatan ay sadatuhum musamman ma shugabanni daga ciki min al-anbiya wal awliya na annabawa da waliyai Allah ya tsaya ma annabawa ya tsaya ma waliyansa to haka waɗanda duk suka bi hanyar su suma Allah ya tsaya musu an tabbatar da wannan cikin wannan ayoyi ya fito ko na biyu taqriru muqtadal wilaya tabbatar da maganan abinda wannan jibinta suke nema idan Allah ya jibinci bayinsa to a tabbatar da menene za a samu wa huwa niqmatu min a'da'ihi ta'ala li awliya'ihi wa in tala zaman shine Allah tabaaraka wa ta'ala zai yi azaba zai ramuwa ga waɗanda suke makiyansa kuma makiyan waliyansa ko da zamani yayi tsawo idan dai haka aka dauki lokaci to zaman Allah ya jibinci bayin sannan to zai rama masu abin da ake masu na cutar da su ko da zamani ya yi tsonan gaba abu na uku taqrirut tauhid wa ibtalut tandid wato an tabbatar da tauhidi wa ibtalut tandid da kuma a bata sama Allah kishiyoyi babban laifi ne a tabbatar da kadaita Allah a kore magana a sama Allah kishiyoyi abu na hudu mazahirur rububiyyatillahi almujiba li uluhiyyatihi a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci alamomi na Allah shine rabbu domin shi ne ya halicci sammai da ƙasa gaba ɗaya ba tare da kowa ya taya shi ba ba kowa ya ba shi rancen kayan aiki ba wannan yana tabbatar da ko tun da shi ke da komi shi ke da cikakken ikon nan zai iya amfanarwa ko ya kare ko ya tare shi ke ba da rahama in ya riƙe ta ba mai badawa in ya bada ba mai tarewa to ya cancanci ko kowa ya bauta masa subhanahu wataala na biyar wujubu tawakkuli ala Allah wa atiqadi kifayatihi li awliya'ihi wajibi ne kowa ya dogara ga Allah tabaraka ta'ala sannan mutum ya gamsu a cikin ransa Allah ya tsaya ma masoyansa Allah ka samu daga cikin masoyanka kuma ka tsaya mana ba dan halin mu ba abun da shi da taqriru injazillahi wa'adahu li rasulih sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin tabbatar da cewa Allah zai zartar da alƙawarin nan da yin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan kuma sauran mu'minai yadda Allah ya dauki alƙawari zai tsare manzon Allah zai tsaya masa to haka kuma Allah ya dauki alƙawarin zai tsaya ma mu'mine Allah ka samu daga cikin mu'mine wanda Allah zai tsaya masa da tsarkin sunayenka wannan tafi bi hada na'am wa iyyakum na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وتلاوتنا آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقل لنا يا يا مولانا إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله